أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسن بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين ana rama lokacin jagoran wadannan makarantu ga baki daya jagoran limamai na juma'a na jihar kano ga baki daya iyayenmu da suke a wannan waje musamman sukman sa'adu wanda jawabi a kansa ya gabata sauran manyan masoya muridai da 'yan uwa na ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu to yan uwa irin suna ibi su suka iya magana a gaban shi amma mu mun sani sai a wajen mulki lokacin shi ba nan da kuma wasu tarika sanar ne muke iya waje kolin sosai amma saboda izini babu shakka alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda na ya faɗa ni ma kusan wato ni zan iya cewa wannan ita ce maulima ta uku da na halarta ta barnawa ga gida. Ni ma ta farkon ita ce wata shi ya turo ni ya ce zo in wakilce shi tare da wadar tawaga da man na yi ya faɗa. Wanda washe garin walimar da safe ranar Lahadi na zo za mu yi sallama da masu salisu a lokacin ma'allon da male wuza suna nan sai man salisu ce mun bai ji hana ba zan tsaya ba yau da yamma ma a kowace walima a kuwa kaza sai na ce ai ka san malam wannan sakon ma ni ban taɓa zuwa ba izini ya kawo ni da shi ya ce in tsaya sai in tsaya in tsaya amma tun da wannan aka zuwa ni wannan zan yi kawai ko saboda haka wannan kaɗai muka yi muka koma su kuma wacce muka taho tare da shi to kuma sai wani saboda aka kuma zan cewa wannan ita ce walima ta uku alhamdulillah kamar yadda aka faɗa cewa wannan ita ce walima ta farko bayan rasuwar maulan mushe su babu shakka kuma an ga alkhairi ya ci gaba an gaya mana cewa lokacin da shi ibrahim radiyallahu ta'ala ya zo ta'aziyar shi ma tijjani radiyallahu ta'ala yake cewa babu shakka ma tijaniya ta yi amma ɗarikar tijaniya tana nan faida tana ya ce ibrahim ya ma zai tafi kuma ɗarika za ta ci gaba faida za ta ci gaba babu abin da zai tsaya to babu shakka wannan shugabanni na mutum tafi makaranta ta ci gaba duk wanda ya ga taron nan na yau to mun san an ci gaba an samu ɗan sauka guda ɗari da talatin da wani ko ɗari da talatin da aka faɗa ko? To duk wanda ya ga wannan to ya san an ci gaba akan wanda aka yi a baya. Da mahaddata alƙur'ani an samu masu yawan gaske kuma ga dukkan alamu ba a taɓa samun mahaddata alƙur'ani masu ƙanƙanta shekaru irin na bana. Wannan babu shakka tare da shi muka yi wannan zama shi malharun rashid shekara kamar uku da suka wuce muka yi magana da shi yake cewa walimar bana mu yi ta da taken cewa buɗe haddatar da yara ƙanana alkur'ani maimakon yara ƙanana su sauka to a buɗe wani yanayi tsari na haddatar da yara ƙanana alkur'ani ya ba mu izini cewa mu je mu tsara yadda za a yi daga sannan aka fara tunanin yin abu wanda daga shi nan daga bana za su fara fatar da mahadata alƙur'ani alhamdulillah makarantar na samu da alƙur'ani ya kasanta da alƙur'ani sai shura wani bawan Allah ya nuna mana wata karama irin ta bayan Allah wata rana wani abokin mu ya gaice mu daurin aure a wani gari shi kibiya a Kano da muka je mu uku ne a cikin motar mu a can sai muka haɗu da wanda ake shi wani abokin ma na kiransa Hafizu dan gidan limamin Jalli sannan mahaifinsa da rasu mai liman shi kan karansa sai ya ce mana zai dawo motar mu sai muka ce to shikenan sai ya ce to amma da Allah yana roƙon alfarman mu idan ya koma Kano ya gaya wa liman cewa ya zo cibiya to liman zai Malami zai zai nemi- shi malam idan ya so bai je ba to ran liman zai baci da Allah mutumce shi zai gaida liman sai muka ce to ai kaga muna sauri za mu tafi gida in ka san za ka je je da mu to mu mai da ka motar ka ta da mu ka bambu a wannan motar mai tafiya sai ce a motar da yake son ya shiga amma da Allah mu raka shi ya gaida malam shi malam inuwa sai muka ce babu da sai muka je gaida shi malam inuwa na kibiya sai shi ma yanzu ce kai kai kai kai kai dan liman ne yau a gidana yau ai kan aka ce ka zo na tafi malam wani na balle ji inda ba tura ka ba ai lalle sai ka je ka kai da wani lalle sai ka je ka kai da wani muka nemi mai uzuri yace ai ne ban da wani uzuri a ce dan liman ya zo gidan nan bai je ya gaji shi ba sai ce ka ina wani sai ce hau mashin ka shiga gaba su kuma su biyo ka a baya a mota ka je wajen wani ka ce dan liman ne sai muka ce to wannan kuma mu san abin da Allah yake nufi ba sai da muka bar garin kibiya gaba ki sai muka bar wani- muka shiga wani kauye muka je muka samu ashe dagaci ne kuma malami ne aminu limamin jalli ne da muka je shi ne ba sai ya dawo sai ce mana ai ga wanda muka zo sai ce a dan liman kaza kaza kaza kaza ai kuran nan malam wane yace in gaida liman to ga dan liman ya zo ai nan ne sai ka ji ka gaishe shi ai nan ne sai ka sai nan da shi kuma sai kira wani mutum a keke sai ce ku gangara da shi mota tana iya zuwa sai muka bi bayan wannan mai jikin muna zuwa sai muka tadda wani ɗan riga haka da wani malami irin gidan nan na kofar gida da ake a ƙauye mai kofa ta gaba da kofa ta baya da da ke yi ana karatun alƙur'ani ana ɗaukar karatu yana ganin mu muna shi da ya ɗan tuba rigarsa ba sai ya miƙe sai ya sa rigarsa sai aka ce ai wannan ware ne ya turo mu yace mu kawo shi dan gidan liman ma imamin sosai sai yake shi kuma shi wannan mutum na uku kenan sai ya gabatar da mu sai ce wannan dan gidan ware ne da ya nuna ni shi kuma sai mi ke ce sai ce a yace kai ne wajen ku ake karatun nan sai na yi da ya ce wallahi muna jin labarin makarantar ku muna jin abin da kullum ba mu da kuri irin mu je ku zirci makarantar ku ni da amiri na wani kullum sai mun yi magana makarantar ku da irin alheri da mahaifin kai to tun da Allah ya kaka nan sai ka ji ka gaishe sai aka aje dan gidan ne mamu jeli ne ko aka saba yace kullum makarantar ku sai mun yi magana ta ana saboda haka ba zai yiwu a ce ka zo har nan baka je ka gaishe shi ba sai muka ce yanzu ya za a yi ga magarba ta zo sai ce ai ba sai kun hau kawai ba ku ban motocin ku a mota ku a nan ku gangara nan kasa da kun gangara za ku kaji da tafiya ce ashe mai tsawo muna gangara muka je muka samu wani masallaci da gida guda ɗaya a ƙarƙashin wani ƙaton rijiyo sai muka tadda wani mutum a zaune sai muka ce malam yana nan sai ce yana ciki bari a yi masa magana yana shiga sai ce ga yana fitowa wallahi ba Allah nan yana zuwa sai ce ina wani sai ya fito sai ce me na ce ma ɗazu sai ce ka ce za ka yi baki daga kano yace to ka gano yace wannan su ne bakin da na ce ma zan yi daga kano shi ya gabatar da mu a wajen waɗancan ba a gabatar da su mu aka yi ba yace wannan dan imamu zalli ne wannan kuma dan gidan wani ne shi ne wanda ake makarantar na a wajen ya dinga bayanin makaranta mu kawai muka shi nuna jiransa ƙarshe dai ne sanar da su wajen magarba to alhamdulillah wannan makaranta muryar ta kai duk inda ba malam kuma ta kai a yanzu wato in ana faɗin albarkar wannan makarantar wani zai su kamar kirari ba babu je wani gida a Kano da yake takama da Alkur'ani da ɗansa bai zo ya yi karatu a wannan makarantar to alhamdulillah ta kai yanzu daga madinatu kaula ake cewa a tafi da wannan ɗaya ba daga madinatu kaula ɗaya shau tijjani sun zo ɗaya ba sun yi karatu imam hassan ya turo yara daga ɗaya daga madinatu kaula ya ce a kai ku ɗaya ba sai da ta kai idan mutum ya je kaula ya ce daga ɗaya ba yake tun sunan ɗaya ba ya yi nisa a madinatu kaula har tunani ce kuma an ɗauki wasu ne sun karanta a can yanzu ma sai da tana buƙatar malamai a sake kai mata to yan uwa mazala sallallahu alaihi wa sallama ta zikirin wa wata Allah ya masa babu mu'jizar da aka bashi wata kai alqur'ani alqur'ani kamar da mazala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa da wani da sai da Ali ya tambaye shi a lokacin da mazala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ta takuru kitanun ka da lauyin muslim nan gaba za a yi fitintunu za a yi musibu da duhun ya kai duhun dare sai na aje ka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mal makraj menene mafita idan mutum ya samu kansa lokacin wannan musibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alquran huwa hablullah almatin yace duk lokacin da musiba ta hade to ba ta da mafita ba ta da matsira in ba alqur'ani ba domin shine igiyar Allah mai karfi wanda ya riko da shi shine ya tsira wanda ya tsire shi kuma shi ya fadi a cikinsu akwai labaran waɗanda suka wuce akwai labaran waɗanda za su zo akwai hukunci kuma a cikin duk wanda suke nan Allah ya saukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani a cikin tsawon shekaru 23 ba taɓa saukar da wani littafi haka ba duk littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar littafai ɗari da goma Allah ya saukar amma alqur'ani ne kadai ya sauka mudan jama'a mata ma'ana guntu guntu amma ga baki ɗayansu sukutun da guda suke sauka annabi idris gaban manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi shi an bashi goma annabi idris an bashi talatin har sai na ne tambayi manzala ce to littafi talatin ya rasulullahi ya yake sai ce kullu ha amsalu misalai ne a ciki da wa'azi alqur'ani ne akwai wa'azi akwai misali akwai umarni akwai hali akwai kinsa akwai wa'azi akwai waje ya hada abubuwa guda bakwai ga baki daya in ban da alqur'ani babu mai wannan duk wanda Allah ya ba alqur'ani maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaga Allah ya ba wani abin da ya fi nashi to wannan ya wulakanta abin da Allah ya bi mu saboda haka wannan makaranta Allah ya bata alqur'ani ya sauƙaƙe alqur'ani a wannan makaranta a da ba a taɓa samun malami a ƙasar Hausa ba a ce lokaci ɗaya na Ƙur'ani lokaci ɗaya na ilimi. Amma saboda izinin Maulana Bushe Muhammad Almajiri da ya samu daga Shehu Ibrahim sai ce yana son a lokaci ɗaya mutum yana kafin Alƙur'ani a lokaci ɗaya kuma yana kafin shi. Da in Ƙur'ani za ka yi kawai Ƙur'ani za ka yi, in ilimi za ka yi kawai ilimi za ka yi. Amma kwanan da aka fitar da wani bincike na Yahudawa akan yaƙi da musulunci akan yaya za ta yi da musulunci sai suka gano cewa alkur'ani za ta fara rabawa da mutane domin sun ce sun fahimci a tarihin musulunci gaba ɗaya duk wani mutumin da ya yi shigura a musulunci ya zama jagora ana bin sa gabaki ɗaya mutane ya tara mutane masu yawa ana ba a taɓa samun wani mutum ya yi haka ba ana wanda ya haɗa alkur'ani da ilimi amma in alkur'ani ne ka da sauranka in alkur'ani ka da sauran amma duk wanda kaga yayi tazu ana jin da kuma ya tara jama'a to akwai alkur'ani ta da shi bayan ilimi kuma duk wasu kumbin mutane da suka rike alkur'ani su in kaji musulmi kafirai suna faɗa da musulmi to da wayannan ake saboda haka lalle a kawo su yadda za a raba mutane da alkur'ani to tun a wancan shugaban wanda makaranta wanda aka fasa na farko ya ga cewa maimakon a tura yaro ya tafi gabas har ya balaga har ya isa aure alkur'ani kawai yake karantawa yake karantowa karshe da karshe sai ya samu alkur'anin amma da shi alwala ba ko kuma ya je ya kama karatun ilimi ya ta karatun ilimi sai ya zama malami amma bai hada shi hizib da alkur'ani sai ga cewa shi da izinin shehunansa zai haihu mutum biyu a lokaci ɗaya mutum ya zama mahaddacin alkur'ani kuma malami da safe a karanta alkur'ani da yamma a karanta ilimi kuma a haddace a haka wanda da ana ganin abin ba zai yi ba to amma ya fara yin haka kuma ya tabbatar da hakan ya zama da duk ɗalibin da zai fita yana magana da ilimi kuma yana magana da alkur'ani wata walima da aka yi mana yara ƙanana malamanmu su ma sani kafanga yana wajen da yara suka karanta rabar iyali da ya zo yin jawabin sai ke cewa yaran nan sun tuna mun wani hukunci wanda na manta shi ya ce a cikin karatun yaran nan sun tuna min wani hukunci wanda ni na manta shi ba to kaga wannan ba karamin nasara ba ce kwarai muna fata wannan biki na alkur'ani da Allah ya sa yaushe ya fara buɗe shi bayan mu da so maulan mu shi to Allah ya maimaita mana aka mu gani da yawa alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu zaniya domin duk abin da za ka samu in ba albarka a cikin ta magana shi Ibrahim ce amma mu ba mu ce shi a bakin kowa ba sai a bakin maulan mu shi zai yayi da magana bai faɗe ta ba yakan yawan ce mana har mu da su muka ba da shi yake faɗa sai daga baya muka mance a shi shi Ibrahim ne ya faɗa cewa albarkatu tushtara albarka siyanta ake yi yace albarka ba mutum ba ce amma Allah ya yi ta a wani waje shi gaganta to babu shakka duk wanda ya san tarihin ce da muke da zaune shi yanzu a yanzu to ya san ya ji albarka kuma an ce in ta zo dai ana ganin ta to an ganta shi ma a cikinsa babu shakka ya zauna da magabatansa lafiya wataƙila ku mutanen kaduna ba lalle bane ku san abin da ke faruwa a kano ba wai a yanzu ba rayuwar shi ba la haruna gaba ki da saboda yanzu rayuwar shi da almajiri in ba kamar shi malam sa'adu ba mu ba za mu iya cewa komai ba amma shi ma da wani gurin ra'ayi da shi mun zauna ta yi duk wanda ya san shi a Kano a rayuwarsa gabaki daya to waɗannan mutanen guda uku da muke da su muke zaune da su yanzu babu mutumin da zai iya cewa shi yana da wasu wanda suka bi shi inda aka ce shi ma faran aka ce shi ma sa'ad aka ce shi ma la yusu gama to shi ma la haruna baya da wanda ya bi shi baya da wanda ya bi shi su ne masoyansa su ne abokan sirrinsa na ƙuru duk wasu wanda ba su ba to in ka ji ma mutum yanzu yana kirarin cewa shi masoyin shi ne su ƙarya yake wasu maganganun ba lallai bane mutum da faɗin su saboda ba zama aka yi a faɗin su ba amma in ka za a yaudari wani a cuce shi to babu ne idan ka gaya masa gaskiya in dai soyayya ce a bishe ne a zauna da shi a hidimta masa a yi masa radadi a bi umarninsa in yi magana a tsaya a kanta in baya nan a kiyaye mutuncinsa da alfarmarsa kamar yana nan to babu kawo mutanen nan guda uku duk wanda ya san shi ya haka in ko ba su ba duk wanda aka ɗaga to mu za mu ce ba shi bane ko muna da hujja laifi ya faɗo ta magana ya faɗo ta kissa a zuku da aka yi a haramin Allah a maka a gindin Ka'aba bai kama suna ba yace nan gaba lokacin kama suna zai yi to ni yau ba ko ta kissa yanzu amma ba zan kama suna ba ni yau zan kama suna ba wata rana shehi ya aika ya ce in zo da na zo muka hausa maɗakinsa shabala haruna shi Allah ya kara masa rahama muka hau dajin su sai ce habibu nace da am sai ce kara zan saka kai so nace yanzu ka je kai kara saboda mu'amala da yake da shi ya sani lauya sai nace aka maka lawa za a kai kara sai ce da wani da wani su za nace me suka ba me malu aka maka lawa sai ce daga tafiya ta umra akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza to ban yadda ba kaje kake tsara yanzu hankali na ya tashi domin waɗanda yake so a kai tsaran nan sai na gaje abin da nauyi kuma na ganin sa ya baci kuma ya nace zallar sai na kai tsara sai nake to shi kenan sai na sabko ina sabko a kan sai na samu wasu mutane guda biyu sai nake ku zo ku ci ce ya ce sun kai kara kuma ga wanda zan kai kara amma ka ga bai kamata in zartar da wani abu sai na tambaye ku ya magana ta mun iya bayanin da za su iya mun wanda watakila in dogara da shi in kai karar amma ni kuma ina jin nauyin umarnin shi a kaina da kuma yadda na ganta kace shi sai na zo sai na samu shi shi wannan na zaune sai na ce ta ci umarnin da shi ba kaiwa da dawa na kara amma ya ce kai ma ka san magana saboda haka na zo in karɓi wani jawabi ko kwanan nan ina duba bayan na na ɗauko ta kaɗin shi sai ya rubuto da hannunsa a kan magana dariya ta kama ni na bayan da aji a kan shi sai yana cewa wannan magana hajjibu ba ruwa na ka je da kuka yi shi shi ke nan to magana da ya yi tsawo da kyan na rara sun shi ya ya ƙara su wanda za a kai ƙara bari da musu ba na je na gaya mu cewa shi ya umarce in kai ƙarar ku akan abin da kuka yi kuka yi masa ga kuma maganganun da ya faɗi amma saboda hikimomin da na samu a wajen shehi akan maganar ne kokari har shehi ya huce ya yarda ba a kai ƙara ba amma ya ji Allah ya isa to irin wannan kissar muna da ita samu guda talatin wannan ta kano ba ta kaduna wacce ina da ta kaduna ma Allah ya taimake mu ai ba ta kanu bace ba ta kanu bace wannan a ba ta kanu ai ta kanu ne ba eh ta kanu da ita ba uku a wahal wata rana wata tawata ta tashi daga Kano ta je don ta gana da shi sai shi ya ce ba zai gudu ba sai an kira Habibu daga nan Kaduna da je Kano sai ce ba zai fito ba sai an kira Habibu ni kuma aka ta nema na a waya ba a same ni ba wallahi tun safe suke nan shi shi ba zai fito ba sai na zo ma ni mala abubakar wannan da muka tota da shi ma ni mala shi aka sa ya nemo ni aka ce tun safe shi yake neman ka ce a'udhu billahi na maza na hawo mota na zo ina zuwa aka hau sama mu shida ne shi ne na bakwai sai aka aika shi aka ce ga habibu sai na fito sai da ya fito sai shi su ku faɗa abin da ya kawo aka faɗa aka faɗa aka faɗa aka faɗa aka faɗa aka arta shi ma sa zai iya faɗa sunan shi shi tunda yana wajen da shi yana wajen a zaune aka arta mu shi yayi maganganu akan wani wanda yake gaya masa da suka yi musu da ma salisu sai shi yake tayo kai salisu ki shiru shiru salisu ne kuma haka ya ja da shi ba ba kai salisu ba ni so nawa na gaya ma kake ni so nawa na gaya ma kake ai fahimta ne ba ka sha'awar abin da muke shi da zuba ma shi da zuba ne wanda ba ya kaunar abin da kake ba sai ka kyale shi ba sai wani ce shi abin da nake so in gaya ma abin da nake so in gaya ma duk wakilcin da ka sa na Kaduna na aji. Sai ce ce me yasa ka faɗa haka? Sai ce ƴaƴanka suna zagi na ni kuma wata nan zan doki mutum. To kada in daki wani yaro kai kuma kal'ace ni in shiga uku. To maimakon a kai da haka na aji. Sai wani sai ya ce abinda wani ya faɗa gaskiya ne. Shi yana zaune bai shi gobe shi. sai shi yanzu duk abin da za a da baki ɗayan ku da ku na Kaduna da ku na Kanan duk ku koma Kaduna gobe ku tafi Kaduna zan turo Habibu ya bincika min yadda abin yake da kansa washe gari na ɗauko malam gali da malam mahi muka taho aka zo duk aka tare za a shiga ɗaki kashin sai wani zai ce ma gali da malam mahi kai dan kaza kazan wa ya kawo ku nan wato don ku shiga taron mu ku ji abin da za ku kuma gane shi ne wa ta ma taron ku na mu kuma wa za mu zauna to to shi kenan sai muka shiga ina tsakiya aka fara rigima aka fara rigima rai na ya bace na take kasa na ce ku shiru na ce ni fa da kuke gani na nan ce mala haruna ne a zaune a gaban ku ya turo ne yake in zo ni da wakilinsa wato yanzu wannan abin da kuke in shirin nema haka za ku yi to wallahi duk abin da ya faru a nan kamar a gabansa aka je na je na gaya masa a lokacin wani yake cewa wani yaro cewa yanzu kai wani kai ka je Kano kana cewa wa kaza kana cewa kaza to wallahi ba zan gaya mutum ko annabi ne ya haife shi ko annabi ne dan kaza kaza sa na ce karka tsara magana karka tsara magana ashe dai sai da aka kai magariba muna mutum to waɗannan waɗannan masu wannan magana fa wanda idan sun je kamar da ma na iya faɗa Allah ya sani ba so ɗaya ba so biyu aka haka ba shi ya gaya mu duk ina koyi musu dangantaka su da shehi dan kar ta shafi ma imanin su har ta kai wata rana na ce kai gaskiyar magana fa ga iyakar ku a wajen shi ba kallon da shi yake musu amma ni ba na son sanar da ku ne na gaya musu wannan duk da zan shi Allah ya san haka to wannan dai abubuwa suka faru ni na je na samu shi akwai ɗaya daga cikin yaransa na ce kai in mun je ka gaya wa shi abin da aka ce ai ba zan iya faɗa ba kai kaɗai za ka iya faɗin wannan magana a gaban shi na ce to ka tsaya ko ba shi ƙarfe goma da safe zan zo in same ka mu shiga ciki ya tsaya ko ba shi ina zuwa ƙarfe goma sai gashi na ce an buɗe ko ba ya ce an buɗe na ce gaya masa gana zo ya gaya masa shi ya ce ka shiga wallahi al'azim ina zuwa da na gaya shi magana ga baki da ishe yace to yanzu me kake gani ya kamata ai nace a ban magana yace na banta wallahi haka mutum yace me za ka domin daga nan sai da aka ce waye zai iya ga ai shi ba zai daga magana ce gobe zan gaya maka zan ce shi kaji kaji kaji kaji yanda abin ne yake yace to yanzu habibu ya kake ganin zai nace a farin maganar nan yace ko na banta yace yanzu me ya kamata mu yi na ce shi kuɗi kaza da ke wajen ka ka ba da wajen nan a je a killace shi ke nan maganar ta ƙare ya ce to haka za a yi aka zo ko aka killace wani to maganganu na nan tuni da yawa mu fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya bar mu tare da muke tare mu tafi tare ya shirya da mu tare ya nutsar da mu tare ya karɓar da mu tare alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam wa'annan wa'anda suke maganganu wanda duk maganar da nake su sun san me nake cewa su ne yanzu suke ja da man salu shi shi man salu wanda ke garin nan kamar yadda na ije faɗa a cikin duk malaman da shi ya kawo babu wanda aka turo shi na ma da ta alƙur'ani ce shi kuma babu wanda shi ya ce kai ne wakili na kai ne shi a garin nan sai shi shi kadai ce na ma izinin ka bada tariqa shi ce na ma izinin kai tarbiyya kuma yake kuma shehu ya rasu an hurabi shehu ya bar duniya yana yarda tare da shi yardaccen sa ne duk waɗannan shehu ya bar duniya yana yarda da su babu wanda ya bar duniya suna wani ɗan kallo tare da shi Shehu ya bar duniya yana yarda da waɗannan mutane. Idan muka zauna ga darakta muna da majalisar koli, idan aka zauna aka tattauna magana gaba ɗaya magana ta kai za a je a gaya wa shehu. To waye zai je ga shi a ce a ga ma Allah darakta janar ga mataimakin darakta janar a ce kuma shi abinda ma Allah yake cewa a a ba rasa ka san in ba kai shi ba zai yarda ba wanda aka fada an sha yin wannan abu da sa ba su ko ba su yi ba abin da yasa da muke faɗin wannan nan Kaduna gari ne bako abinda bature ke sa in nasa nasa mutane da ba abin da ake ciki ba saboda haka dole za a ɗauke su bisa wata hanyar da su ita ƙarfin su daidai ne amma ba wani abu ya ja haka ba san hakikar abin da ke faruwa to shi sa muke yin wannan bayanin ba dan neman jama'a ba ba don neman ƙarin makarantu ba. Alhamdulillah na taɓa gaya wani nake cewa a ‘ya'yan shaida almajiri guda bakwai maza da ya bari. Na ce in ka kirga ɗaya biyu uku hudu sai ka zo kan na biyar, sai ka zo kan na shida, sannan za ka zo kaina. Ni ne na shida daga ni sai na ƙasa na bakwai na ƙarshe. Na ce ta ko yanzu shekara ta hamsin ba da. shekara hamsin ba ɗari ne na shida da shi tsaye muke ne ba cewa fara da lauta ranu gashi tun shehi yana da ran na shugaban limamin juma'a na jihar kano gaba ke da kuma shukuran na fara a rayuwarsa da rayuwar shehi gaba ke duk halaran mu fage da ɗaya ba ba mai gida irin nashi ya fi kowa babban gida ya fi kowa babban mota ya fi kowa ilimi ya fi kowa sanuwa a najeriya kuma akan harkar ta addini daga nan fage har amerika ya je harka addini ya je kasashen duniya masu yawa ya je kasashen ibo da akan yada addini da yawa tun a rayuwar shi saboda haka ba wani duk abin da kullum na faɗa ba wai neman ƙarin wani abu ake wallahi wanda ya san shi a da a rayuwar shi wanda ya san shi yanzu ya san yanzu aiki ne kawai ya same shi ba wai ƙarin jama'a ba alhamdulillah ba shi ba mu almajiransa jama'a sun ishe mu wallahi jama'a sun ishe mu na taba gaya wani nake cewa abinda Allah ya koro ba mu iya sani nake harkar nan nake wallahi mun in ma mu iya sani wa kanmu da mun tare wa kanmu in ba za mu tare kanmu ba ballan sana wani ya tare Allah in ya fice abu shi ne saboda haka ba magana ba ta neman shura ba magana ba ta neman ilimi ba magana ba ta neman ɗaukaka wanda ya tare su ba su san rayuwar shi ba amma wanda ya san rayuwar shi da haruna ya san wace irin rayuwa da Allah bari tsara mu mutum kisan maya da saboda mutanen Kaduna ne ko ya kamata ku ji wasu abubuwa shi da haruna ya gaya mun cewa yana son saboda akwai kyakkyawan fahimta tsakanin shi da gwamnan jigawa yace to tun da gwamnan jigawa ya hau mulkin nan yau gashi an shekara ɗaya ba su haɗu bai ce a shi murna ya ce ka san shugabanni domin mun taɓa yin wani zama da shi da nake ba shi shawara na ita akan kalla a dinga hudda da sarakunan nan da manyan masu kuɗin nan saboda kaza saboda kaza sai ce habibu ya ce shi duk wanda ka gani dan duniya ya girma to in ya san ka ka san shi to ko dai ka dinga zuwa wajen shi ka zo ka je maula ko ka ki zuwa a ce ka zama baki ya ce to wanda bai san ka ba ka san shi ba amma in ka san shi to duk wanda ka zo shi sai dan lalace idan sa haka ya ce da ya dan lalace idan sa ka wajen alaji to kuma gashi yana bacci ko a tashi ne ka a kara ka kana da hankali sai a ce kar a tashi ne shi ko bacci ke wajen shi idan sa to shine amma a wannan kare ya ce to tun da shi mun riga mun san juna ya kamata zan je in ziyarce shi sai ya ce to babu ne sai ya gaya wani kusa da shi cewa yana son tafiyan nan ya tafi da shi ma furin sai aka ce aka maka la'ai wannan harkoki sun masa ya zai samu zuwa ya ce ya ba zai samu zuwa ba ko da ni na nemi ai yanzu hidin dumu sun sai dai barista an a'i diga da barista to amma dai shi wannan ai ba sai an tafi da shi ba sai shi ya ce to shi kenan ashe ya ya tsana musu tarko da yamma sai sai ce a ɗauko mota aka ɗauko mota ya shiga gaba ɗan rake aka shiga baya har da wanda suke cewa ba zai samu zuwa shi ma ba zai yau da aka tuko ba inda aka tsaya sai koba shi ma ba zai shi ya shiga suka shiga sai shi ya ce kan kwallo ba a cewa in so sai ce a ai ba ta ya ce tafiya zan yi na ce zan je da kai aka ce wai ba za ka samu zuwa ba ga wani suka faɗa sai ce aka makalla akwai wani uzuri wanda ya wuce uzurin ku ai duk ko da akwai uzurin ba sai mu ajiye a kai shikenan sai shi ya to gobe za a lokacin shi rajin lau da alanu ba ma mota a hannunsa shi ma laro ne ke sai aka kawo bas wacce take a hannun shi da ke bas ɗin morudin ahbab wata gwamnati da ba da sai aka kawo da duk za a shiga ciki sai na cewa shi aka maka layin ya yi yi wannan tafiya da mu da shi a cikin ba sai ce to ne kake da nace a ɗauko mota gida mana a tabar ita sai shi ya ce to ai ko ba a nema ba nace aka maka layin ko ba a nema ba a ɗauko ta sai shi maza ya tura yake direban sai ɗauko mota sai direban ya ɗauko mota shi yana fitowa sai ta daga ƙaramin mota shi ga bas kuma ta shi shi ya yi bayan barin da ya kawo sai ce ce to ni zan faɗi duk wanda zai shiga sai ce kaiwa da shiga kaiwa da shiga ga wasu suna da kai suna da san su a fara faɗa sai da shi ya kusan cika mota ana ce aka magana ga wanda zan ba a faɗe shi ba ga hana sai da kushe ya ce mu da tashi da zai am to shi ma zai je za ka ce ai zai je su zo ya shiga ɗan uwa da ɗake dai muka je sai shi ya ce a wuce ba maina muka je wajen imamu ba maina muka zauna har bayan azhar ana jiran shi ya tafi azhar aka yi mai waya yake ga yanan dawo ya dawo ya zo aka zauna ana zaune sai shi ya ce tambayi shi ma la'arun yake cewa aka kalla to shi yanzu daga nan sai shi ya ce ai daga nan ba mai da dutse za mu nufa za mu ci mu ga gwamna sai shi ya ce to dama ana da appointment da gwamna ne sai shi ya ce ni na ruwa na da appointment yau daga zuwa ta yi murna kuma sai a ce sai na nema appointment ni zuwa na zai ba da wani appointment to ai shi ke aka kawo abu kafin nan nan abubuwa da yawa yana tsallake muku ne domin akwai abu da ya faru sai an je an aje shi ɗakin sa gaban shi kaɗai yana zaune sai wani yaron sa baya ɗaya suke tare mu kuma nan muna waje aje shi ma sai lokacin sallah azhar yayi sai wasu wanda ake ganin kamar sunan shugaban su ai lokacin sallah yayi ai arwala ai arwala ai arwala to ai sallah ba ai sallah to ai shi ne da shi ke fitowa da musallar nan kashi sai suka tashi sai suka yi sallar da su ko biyu ɗaya liman ɗaya ma Allah ya ji ta mala abu da mata mai muka ce mu za mu sallar mutum da shi yana ciki ba a tada sallah ba za mu yi shi yana fitowa sai shi a tada sallah sai suka fita daga wani babban falo sai suka fita waje shi yi sallah da mu ke nuna kawai bai sallah ba sai goma a ka abinci wallahi sai ne lego sai ce ina ina liman sai shiga ce ina ba rusa yace mu shiga sai muka je muka zauna mu mu kuɗa hada wannan karamin dan nasa sai muka ci abinci ya bar waɗannan hada manyan da aka ci abinci a waje amma mu dai mu hudu tare da shi muka shiga imamu wai ne ya zo aka shiga wajen shi bayan an gama gaisawa sai shi ya ce to daga nan dutsen zai ya ce dutse wajen wasu ce wajen gwamna ya ce to dama kun yi appointment da shi ne sai shi ce ba mu yi ba yoni ai zuwa zan taya shi murna kawai ya ce to ai su masu mulki yanzu ba a musu haka ai kwanaki ma shi malam mudi sun zo nan dole sai komawa suka yi sai komawa suka yi na nema musu appointment sannan suka dawo sannan aka ga ai shi gwamna ba ai kaza kaza sai ga wani yaron sa bafulatin shi imamu sai ya duka sai masa fulatin shi yana masa fulatin shi sai imamu ya miƙe sai ta subhanallah waye isa wane shi wane shi ya isa muka rasa me yayin da sai da sai ce gwamna ne a kofar kamfanin ya ce yana son shigowa ya ce shau ya fusko shi ya ce bai isa ba wallahi bai isa ba ya ce gwamna ne ga shi ya zo kuma bai taɓa zuwa a irin wannan ranar ba kuma babu shirya daga shi sai direban su suka shiga ya ce shehu na tuba ya ce ga hannun shigowa ƙarshe dai gwamna ya shigo suka gaisa muka ba su waje aka gaisa aka gama komai da komai aka kama hanya aka dawo to wannan abin tuni shi shehi yana buƙatar ya jawo shan farallo amma wasu ke nuna cewa abin ba zai yiwu ba abin ba zai yiwu ba abin ba zai ba lokacin da alhaji bala rabiu dan uwan halifa isa rabiu ya rubuta sai shehi ya ce ina sai in je in yi wa halifa isa rabiu ta'aziyya amma sai na samu lokaci ranar shi ya ce yau za sai aka ce to amma a nemo habibu saboda an san yadda muke da habiba ni sakataren sai aka ta nema na aka ce wai ba a same ni ba aka ta nema na har la'asar ce ce habibu da aka ce ai ba a gan shi ba ce to ai tunda na yi niyya yau to yau zan je shi in mun same shi an ce ba fitowa yake ba in mun same shi masu ta'aziyya an ba mu same shi mu je mun je wallahi suka taho ina ɗaya ba sai Allah ya sanar da ni ya ce mun tashi ka tafi gidan Ali ba isa karabi kawai sai na ɗauko mota na tafi ina zuwa motar su tana kare kwana ta wata ya riga su shiga da malam ibrahim darakta janar suka je sai malam ibrahim ya ce a wacce kamar murtar barista ce a wani barista kamar shi suna tsayawa ne ko har na fito daga mota ta sun ci da ya tashi ne sai ce shi ya ce da ake muke tsayawa ni na hau da su sama na kai sojan halifa su kai musu ajiya to abubuwa da yawa sun faru amma tarihi da ba ma hamakin din zuhurul ayyam haka laraba suka ce duk yadda ka kai ga rufe abu to yau da gobe Allah zai bayyana shi ko yara kananan da ake nuna musu soyayya da ake nuna musu soyayya ta ƙarya yau da gobe za su fahimta san masoyan su na gaskiya ga ita Allah ya san dangantakar mu da Aisha tun rayuwarsa har bayan rayuwarsa tsakanin su ba a taɓa rabawa ba ba mu taɓa faɗa tsakanin mu zumunta ce tsakaninmu da soyayya da kauna gabaki ɗayansu babu wanda baya shiga har har ake ce ma faran kuma ya kai bukatarsa kuma ya biya masa an yi wannan ba so ɗaya ba so biyu ba amma wani abin ba za mu faɗe shi ba rayuwa ce za ta faɗe shi kuma za a gan shi kuma mun taɓa gaya musu da irin wannan magana ta su cewa a yau a duniya ba su da ƴan uwan da suka wuce su duk wani wanda zai tsaya kusa da su to in muka tsaya sai an ga mun buka ma akan shi da su domin yadda iyayen ba suka zauna to babu wanda zai iya zuwa ya raba wannan in ma sun liƙe ko daga baya za su bambare insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya karɓi wannan jagora namu Allah kuma ya tsaya mana wannan makarantu Allah ya tsaya musu makarantu ne dama suka tafi da izini kuma za su ci gaba insha Allah shi ma larun zai rike da maganar sarfa ya daya wata rana mun zo da shi nan aka yi wani mutum mai zafi sai ka mace yanzu a gama mutum nan muka hau mota a nan da ya wata magana kuma ya wani abu wani faɗi ɗaya abin kamar na raha ne mun je mun hau hanyar kano don kai ba zai kwana a nan ba a ranar saboda ran sai riga ya ɓaci maka ma hanya sai muka tsaya wani waje sai na fita sai na je na so tsire da na so tsire sai na ce a yi kulle biyu saboda da shi da direba suna gaba ni kuma da wani dattijo muna baya ashe mai tsiren nan sai ya gama yanka tsiren da sai ko ya ce sai ya kumbuɗa a tsakiya shi ku ce ba a son yaji to ai da aka bude shi aka wala nama ne ga yana aka kuma shi ma da ashe ɗaukar da ya ɗauka ita ce shi aka kumbuɗa ya ce a tsakiya sai ɗauka sai sa a baki sai na biya ce inna lillahi wa inna ilaihi kuma sai da ya faru ba sai ya buɗe bakin sa haka sai za mu tsokar sai ya jefar a wuta sai shi bai ci komai ba shi ko dare bai shiga ba da shi ko wasan bai faru ba sai shi wannan dattijan sai yake ce mu ita ko yaki aka sako a wuta sai na ce a ina da tafiya da shi da shi ya shi bai ci komai ba tun daga wannan tarbiyyar dole ya da shi to a nan ne yake faɗin wannan magana nake so rufe da ita yace wannan makarantar na gaya muku ta Shehu Ibrahim ko ko gwamnan Kano ya kira ni yace ya ɓace makarantar gwamnan Kaduna in ya kira ni yace ya ɓace makarantar da ita ko ya bada tashin sabi in yace ya ɓace ku ita ko a bada kuma tashin sabi ko to wannan wannan sai zaman dariya saboda ya riga ya faɗi magana ta ƙarshe saboda abubuwan da aka yi a wannan mitin din ya ce na gaya musu ba makaranta na bace ta Shehu Ibrahim ya ce kuma ɗana ƙwaya ɗaya ba zai zo nan ya zauna ba wallahi a rana haka ya faɗa ya ce ɗana ƙwaya ɗaya ba zai zo nan ya zauna ba kuma ko gwamnan Kaduna ya kira ne ce ya ɓace makarantar nan ya bane ta ce to Allah ya saka musu da alkhairi mu abin da za mu ce mun gode wa Allah abinda Allah ya mana mun gode masa muna tsara gode masa bai rage mana komai ba babu abin da za a ce mana sai dai saboda haka mun gode wa Allah Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi abinda duk muke samu yanzu aikin su saboda haka Allah ya saka musu da alkhairi shi da Allah ya daura masa wannan nauyi Allah ya ba shi ƙarfi Allah ya ba shi ƙarfi Allah ya taimake shi da mataimaka na gaskiya kuma Allah ya tsaye da ransa ya yalwata shi ya yalwata ya yalwata makarantar su ya karfafe su ya tafiya wa kada su yau ce dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ala ni da shi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh